إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكان متى يوشاش دقوة الربيع الأول shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da tara ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymin alaihi rahmatullah amin har yanzu dai malam bai gushi ba yana mana bayani cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallolinsa guda shida mun karanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin salloli guda biyar za mu tashi ta ƙarshe ita ce sallar isha malai ce fi salatil isha abinda annabi yake karantawa a cikin sallar isha روى البخاري عن أبي رافع قال imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abu rafi' Allah ya kara masa yarda yace sallaitu ma'a abi hurairata al-atamata na sallati sallar isha'i tare da abu huraira al-atama ɗaya ne daga cikin sunaye da suke kiran sallar isha da shi suna kiranta al-atama ne saboda ana ana yin ta da daddare shi lafazin al-atama din abin da yake nufi shine shiddatu zalamun lai shi ne tsananin duhun dare idan dare ya shiga to sai suka ɗauki sallar da ake yin ta da dare lokacin da dare ya shiga sai suke kiranta da sallar isha faƙara a sai abu wurin da allah ƙara masa yarda ya karanta izar sama'un shaƙat izar sama'un shaƙat suwatul shiƙaƙ fasajada sai sujjada a cikin wannan raka'a ta sa je karanta wannan sura ta idan sama'un shaqqat akwai inda ake yin sujjada a cikin idan sama'un shaqqat aiko a can karshe wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjuduna idan an karanta musu alqur'ani to ba sa yin sujjada kai a matsayinka na musulmi mai miko ya ga Allah sai ka faɗi kai wa Allah sujjada sai ka tashi to da yazo daidai nan wajen sai ya faɗi sujjada a cikin sallah ya dago kuma ya ci gaba da karatun sa kuma ya dago ya ruku'u tunda surar ta kare fa qultu shi Abu Rafi sai yake cewa sai nace ma hadhihi wannan me kenan ya Abu Huraira qala sai sahabi Abu Huraira Allah kara masa yarda yace sajadtu biha khalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallam yace ai na yi sujjada da wannan sura ɗin ko da wannan aya ɗin a bayan baban kasim tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi ne manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam ya ce fala a zalo a sujjudu biha hatta alƙahu kuma ba zan gushe ba ina ta yin sujjada da ita wannan sura ɗin duk lokacin da na zo nan wajen sai na faɗi na yi sujjada hatta alƙahu har sai na haɗu da manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma'ana har sai ya bar duniya kenan abinda abu da ke nufi shine yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yayi sujjada da ita shi yana baya kenan ko annabi yayi sujjada kuma shi ma yayi yace to tunda yaga annabi yayi har ya bar duniya ba zai je sujjada a duk lokacin da ya karanta wa idza quriya alaihim alquran la yasjuduna ba sai hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da shi gaba daya wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adhan babul qira'ati fil isha'i بالسجدة حديث نبي روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga jabiru dan abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda kala yace kana mu'adh ibn jabal yusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi mu'adh dan jabal Allah kara masa yarda ya kasance yana sallah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi thumma yarji'u sannan ya koma ya dawo zuwa ga unguwarsu unguwarsu kuma shi mu'adh shine limamin unguwarsu duk lokacin da sallar isha ta yi galibi sai tafi wajen manzan Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya je wajen annabi zai yi sallar isha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma ya tarar da mutanen sa unguwa ana jiran sa matsayin sa na limami ya ba su sallar isha fakana fa ya ummu qaumahu ya limanci mutanen sa bayan ya dawo fa sallal isha'a wata rana sai ma'azu ya zo bayan ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallaci sallar isha'i faƙara'a bil baƙarati kawai sai ya ɗauko suwatul baƙara ya karanta musu suwatul baƙara a sallar isha a ga aiki ga mai ƙari kake fansarafar rajul wani mutum kawai sai ya fita daga sallah ya ji kira a kawai ake ta yi taƙi darewa sai ya fita daga sallah a yadda ruwa ta zo ba wai fita ya tafiye sa ba a'a baya koma sai ja da baya kawai sai karanta surar da yake gani ta yi masa ya kaɗan ƙulhuwar lau ko wani abu kawai sai ruku ya yi sujada ya ɗago ya kawo wata raka a yi sallama ya tashi ya jara kuma sai tafiyarsa na ba ta fahimta shi ne abin da yi faka an na mu'azan ta nawala minhu kamar ma'azu ya ji wani abu daga cikin ya ji wani abu na rashin daɗi game da wannan abin da mutumin ya yi fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faƙala sai annabi ya ce fattanun fattanun fattanun ma'azu fitinanne ne kai fitinanne ne kai abinda yake nufi kana so ka fitini mutane kana so ka fitini mutane kana so ka fitini abinda ake nufi fitinan mutane shine ka hana mutane zuwa sallah saboda Allah duk inda ka je aka karanta maka suratul baqara gaba daya ya kake gani gobe zaka dawo gobe zaka dawo ba kuma shi mu'azu a lokacin shi ne limamin wannan unguwar shi kaɗai yake jan sallah dole sai an jira shi sai ya zo zai sallah to shi sa su kuma galibi aikinsa aiki ne da yake na noma da kiwo aiki ne na gajiya mutum ya fita tun safe ya je ya yi ne yana noma yana kiwo da sauransu lokacin da sallar isha ta zo me yake bukata shi ne ya huta saboda haka lokacin da ma'azu ya zo shi kuma kawai sai ya ja bakara wannan sawar ya tawo da raƙuma sai ɗaure shi a bakin masallaci ya shigo masallaci zai gabatar da sallah yana zuwa sai ji an ja suratul baqara yaji karatu ake ta yi karatu ake ta yi mai yiwa ba shi da ba shi da ilimi mai zurfin da zai yi gane cewa suratul baqara doguwa ce haka to na kau karatu ake shi ana tafiya yana bi da ya karatun ya karewa kawai sai ya katsa sallar sai ya ja baya sai karasa sallarsa da ya karasa sallarsa sai tashi ya tafi sai ja raƙuminsa to ashe wasu mutane suna kallonsa ana gama aka je aka samu ma'azu aka masa bayani cewa wani fa kana cikin sallah ya ja baya karasa sallar sai ya fice ya tafi sa ma'azu ya ce lalle wannan da alamun munafiki ne akwai munafinci a tattare da shi ana sallah ka katse ka koma gefe ga taka kai wannan akwai matsala to su kuma mutane sai suka sai suka ƙara ɗaukar magana sai suka ji suka kai wancan matashin ma'azu ya ce maka munafiki ne kai saboda ka sai tafi wajen manzon Allah shi kuma sallallahu alaihi wa sallam sai je bashi labari sai rasulullah ma'az ya ce mun ni munafiki ne ga kuma abin da yi to shine sai annabi ya aika wace ma'az ya zo da ma'az ya zo shine annabi yake masa fada yace masa dan me zaka rinka karanta masa ne suratul baqara a cikin sallar isha wannan ai bai kamata ba suka kika fitin mutane ka hana su zuwa sallar isha'i me zai hana ka karanta musu sabbi hisma rabbikal ala me zai hana ka karanta musu wa shamsi wa duhaha me zai hana ka karanta musu kaza annabi ga ya ga masa wasu surori ga jajjeru haka sai ka karanta musu wannan mana sai annabi ya juye kalli wannan saurayi sai ce masa kai da ka koma gefe kake taka sallar me kake karantawa a cikin sallar taka yace to ni dai nayi kabbara na gode wa Allah madaukakin sarki na kuma yaba Allah madaukakin sarki yace amma wannan dan gurnanin da kake kai da ma'azali ban san abin da kuke faɗa ba kaga shi ka karatun sura ba da abin da bai iya ba ce ni ban san ma adari ma dandana tuka dandana tuma'al yace wannan dan gurnanin da kake kai da ma'azin ni ban ma san abin da kake faɗa ba sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace haula haludan dinu abin da kake yi din nan da kai kabbara ka gode wa Allah kai ba Allah mu ma da anan muke kewaye mu ma ba gode wa Allah ake ayi ba Allah ba annabi nuna sallarsa ta yi to anan malami suka ce ashe idan mutum ya musulunta sabuwar musulunta ne ko kuma an yi an yi a koya masa suratul fatiha ya ki ya koya to babu lafi sai a koya masa tasbihi kawai idan ya tsaya ya rika subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah an yi dan yi da yawa kawai sai ruku sallarsa ta yi ina ba ta fahimta har sai ya iya suratul fatiha sannan kuma sai ya dawo ya rinka karantawa daga lokacin da ya iya to shikenan idan ya ƙara yin sallah babu ita shikenan bace ba amma idan mutum yanzu ya musulunta kuma an riga an yi sallar azhar a ko ina suka ce masa ya je yi sallah to ya za a yi kenan zai iya suratul fatiha ba zai iya ba to kaga dole ka ka koya masa abin da zai karanta a madadin me madadin fatiha babu laifi sai ka ce kawai zai rinka ya rinka subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah a cikin tsayuwarsa shikenan sai sallarsa kuma ta yi insha Allah ta'ala yan uwa addinin musulunci addini ne mai sauki babu tsanani a cikinsa Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin wata riwayar annabi cewa ya mu'az ya kai mu'az afattanun anta yanzu kai fitinan ne kake so ka zama so kake ka rika fitinan mutane salasa marrat sai da annabi ya mimita masa haka sau uku sai annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam falawla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la me zai hana kai salla wa mutane da sabbi isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha da wash-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha da wal-layli idha yaghsha wa fi riwayatin wata riwayar kuma annabi ce masa yi iqra wash-shamsi wa duhaha ka karanta musu wash-shamsi wa duhaha mana wa sabbi isma rabbikal a'la karanta musu sabbi isma rabbikal a'la wa nahwihi wa nahwa wa nahwahuma da makamantan waɗannan surori masu irin yanayin tsayin su ka karanta musu a cikin sallar isha'i وفي رواية للنسائي أتكي رواية النسائي كما ذكر يا أنبتي إذا السماء انفطرت يا أنبتي النبي أتي ميزيهنا أتكين أبو بند ده كان تامسو كان تامسو إذا السماء انفطرت وفي أخرى أي آية كما حكمة رواية اقرأ باسم ربك الذي خلق كان تامسو اقرأ باسم ربك الذي خلق كان تامسو أن السروري دو وندك كان تأتكي يا إن شاء الله تعالى ذاك كجمع duk korafin mutum da bai isa ya ce kame dogo sura ba yanzu zan ka karanta washamsi wa duhaha wal layli idha yaghsha wad duha iqra idha as-sama'u fatarat idha as-sama'u shaqqat wace ce mai tsayi a cikin su ba wata mai tsayi saboda haka ba ba yadda zai aka karanta wannan wani kuma gefe sai kana musu dogon karatu saboda haka sai a rinka sai ka rinka lura da yanayin yadda mutanen ka suke wajen yi musu karatu a cikin sallah warawa وروي عن بريدة رضي الله عنه وروى عن بريدة هكذا الإمام النسائي ya fitar da hadisi daga Buraida Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yace hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance qara'u fi salati al-isha yana karantawa a cikin sallar isha al-akhira ta karshe isha guda biyu da magariba da ita isha'i su suke nufi kowace suna suna ce mata isha min babu taghlib akwai abin da suke cewa at-taghlib rinjayar da wani abu akan wani abu misali kamar sallan magriba da isha sai suke musu al-isha'ani isha guda biyu ma'ana da isha ta farko da isha ta ƙarshe in suka ce isha ta farko suna nufin me magriba kenan in suka ce isha ta biyu suna nufin me isha yawa kamar ruwa ne da dabino sai suke musu al-aswadani ruwa da dabino al-aswadani tsakanin ruwa da dabino ne ne baki a ciki dabino ne aiko to sai su rinjamin babu taglib kenan sai a ce al'aswala ne baƙaƙe guda biyu to in suka ce isha ta farko suna nufin magariba isha ta ƙarshe suna nufin sallar isha da muke to kaga sai bambance ce kana yaqra'u fi salati al-isha al-akhira annabi yana karantawa a cikin sallar isha ta ƙarshe ita ita ce dai sallar isha da muke nufi bishamsi wa duhaha da surati shamsi wa ashbahiha min as-suwar da makamantanta daga cikin surori na al-qur'ani wannan hadisi imamun nisa'i ya fitar da shi kitabul iftita babul qira'ati fi salati al-isha hadisi na uku rawal bukhari wa anil bara ibn azib radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi bara dan azib Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi kana fi safarin ya kasance a cikin wata tafiya fa qara'a fil isha'i sai ya karanta a cikin sallar isha'i fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu na sallar isha na farko kenan bittini waz zaitun wattini wa zaitun wa turi sinin sai annabi ya karanta wannan sura ɗaya daga cikin waɗannan raka'o'i guda biyu wa rawal nasa'i hakan imamun nasa'i ya fitar da hadisi wa qala yace fa qara'a fil isha'i fi raka'atil ula sai ya karanta a cikin sallar isha a cikin raka'ar farko bittini wa zaitun da suratul tini هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بالتعيين malai ce to waɗannan abubuwan da muka kawo tun daga sallar asubahi har zuwa sallar isha su ne abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yake karantawa bit ta'ayini a ayyane waɗanda aka ayyano sura kaza na karanta kaza waɗanda aka iya samowa aka iya cirowa daga gare shi sallallahu alaihi wasallam sai malai ce wa idza qara'a fi salati ما يحتاج إلى تخفيفها فالسنة تخفيفها إذن wani abu ya bujiro ko ya faɗo a cikin sallah wanda yake buƙatar a takaita sallar da a matsayinka na limami kayi niyyar kai sallah ka tsawaita karatu a ciki to sai wani abu ya faɗo cikin sallar sai wani abu ya bujiro wanda akwai buƙatar ka a matsayinka na jagora ka takaita sallar domin ka sauƙaƙe waɗanda suke bayanka fasunnatu malaiti abinda yake sunna a nan wajen takhfifuha sai ka takaita sallah sai ka gajarta ta ko da da ka shiga da niyyar me ka tsawaita ta malaiti ga dalili rawal bukhari wa abi qatada imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abi qatada al-ansari Allah kara masa yarda shine rabi'u rabi'u ibn al-harith abi qatada sunansa na gaskiya kenan rabi'i ibn al-harith an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inni la aqumu fi salati annabi yace nakan tsaya a cikin sallah uridu an utawila fiha da nufin na tsawaita karatu a cikin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asma'u buka as-sabi annabi yace sai na shiga sallah kawai sai na ji kukan kananan yara iyaye mata sun zo da ƙananan yaransu masallaci wasu a goye wasu a hannu to sai yara su fara kuka saboda wani dalili annabi ce kukan yaran nan da nabi fa atajawazu fi salati sai na takaita na gajarce wannan sallar da niyyar tsawaita ta me dalili annabi ce karahiyata an ashqa ala ummi dan ban su ina kin na matsawa na kuntatawa mahaifiyar tasa don yadda mahaifiya take ji a cikin zuciyarta lokacin da yaranta yake irin wannan kukan to kukan yana dukan can ƙasan zuciyarta saboda ka samun samun nutsuwar da ake bukata a cikin sallah ita ba za ta samu ba ita kuma sallah mafi kasan abin da ake so dan uwa ka samu a cikin sallah shine nutsuwa yawa mafi girman abin da ake so bawa ya samu lokacin da ya tsaya a gaban Allah shine nutsuwa da tattara hankalinsa gaba daya a wajen Allah subhanahu wataala to lokacin da yaro yake kuka ya kake gani kaga mafiya ba ta samu nutsuwa ba ƴan uwa wannan shekin nuna mana cewa ashe tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kananan yara ana zuwa da su masallaci ba haka bane ana zuwa da kananan yara masallaci shi yasa duk masallacin da kawai waya kaga babu kananan yara a cikin sa to waɗannan mutanen unguwar lalle ai musu kabbara guda uku gaban sa ba ta da kyau ina fata an fahimta irin irin yaran da suke zuwa suna ihu a baya suna dan wasanni dai kawai dai a rinka hana su ya rika ana saran ɗaura musu masallaci ba wajen wasa bane ta nika tsaye amma dai abu ne mai kyau a ga ƙananan yara suna shigowa masallaci akwai lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah da mutane a cikin masallaci jikansa Al-Hasan ya gangaro ya gangaro ya zo ya hau kan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh saboda annabi ya saba musu wasa saboda ka da ya gangaro kawai ga annabi sai hau bayan sa ya dare annabi ya sujjada kuma a lokacin saboda haka mutane suka ga an yi sujjada an dade ba dago ba an daɗe an yi sujada wasu ma sun ɗauka ko wani abu ne ya samu manzan Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare sai da yaron na ya gama wasansa da kansa ya sauka sani sai annabi ya ɗauko sallallahu alaihi wa sallam eh annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi mai jin kai ne mai rahama sallallahu alaihi wa sallam da ya ɗago bayan an gama sallar sai annabi yake cewa kun gana daɗe a cikin sujada ko ya ce ai ɗana ne ya zo ya haure yake doki doki da ni shi sa bana so ni kuma ne masa gaggawa sai na gane shi ya gama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wani shi zai maka tun lokacin annaba ana zuwa da kananan yara masallaci illa iyakaci abin da ya kamata shine saboda sallah ana buƙatar nutsuwa ba daidai bane a bar yaran kuma suna wasa ta yadda za su rinka ɗauka hankalin mutane saboda ka sai a rinka musu magana sai a rinka dakatar da su a rinka musu nasiha ta yadda ya kamata ba sai an tsawatar da ba sai an dake su ko an masa abin da ta yadda za su yi zuwa gobe ba eh sai dan an samu taurin kai ne sai a ja hankali sai a ja kunnansa Allah ya sa mu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adhan babu man akhaffa as-salata 'inda buka'is sabi wa yajuzu an yufarriqa as-surata fi ar-rak'atayn kuma ya halatta mai sallah a matsayinka na limami ko mamu ka raba tsakanin ka raba sura guda daya a tsakanin raka'o'i guda biyu ka karanta sura guda daya a cikin sallah ka sai ka raba ta guda biyu raka'a ta farko karanta bangare daya raka'a ta biyu ka karanta ɗaya bangaren wa qad sabaqa hadithu zaid ibn thabit wa aisha radiyallahu anhuma hadisin zaid bin sabit Allah kara masa yarda da uwar mu'minai na Aisha Allah kara mata yarda san gabata da suke nuni akan haka fi tafriqin nabi sallallahu alaihi wa sallama suratul a'rafi a cikin hadisin da ya kawo mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba suratul a'raf guda biyu wanda makaranta je kenan ko annabi ya karanta suratul a'raf a wace sallah sallar magriba ko annabi ya raba ta gida biyu fi rak'atayil maghrib a cikin rak'o'i guda biyu da suke sallar magriba ويجوز أن يجمع الصورتين في ركعة كما باب لفي يا هللتا لمامي يهدى surori guda biyu a cikin raka'a guda daya wannan shi ma a baya mun dan ishara zuwa gare shi ba karanta muke ba amma na dan mana isharar sa ka karanta sura sai ka goya ta da wata sura babu lafi ka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kana gama sai ka shiga ila fi quraish kuma da raka'a ya halatta ko a sallar farilla ko ta nafila duk yayi ba laifi amma da irin wannan shawarar da nake bawa duk wanda yake jagorantar mutane a limanci musamman mutanen da karatu bai gama ratsa su ba kada kai sai sun sani an fahimci abin da nake nufi yan uwa yawwa kada kai sai an karantar da su idan aka karanta suka ji annabi yayi sai kai musu wasu abubuwa daga cikin abubuwan da suke na shari'a ne musamman abubuwan da suke ba wajibi ba to a danka kiyayewa wani idan ka yi daga lokacin zai ɗauka cewa ka zo masa da wani sabon abu saboda aka sallama da yake binka ya daina binka saboda yanzu ka zo da wani sabon abu da shi bai san shi ba dama ana gaya masa an ce ka zo da sabon addini kuma gashi ya gani ka karanta masa sura guda biyu a cikin raka ɗaya to idan karatu ya biyo baya aka karanta aka gani to alhamdulillah idan ka zo kai ma sai zuciyarsa a buɗe sai ya karɓa yawwa shi sa ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ji abdullahi dan mas'ud ne ke cewa haddithun nasa bima ya'lamu ku rinka ba wa mutane labari kuna ba su hadisin abinda kwakwalwarsu za ta iya aikata za ta iya ɗauka abinda za su iya sani ya ce a tuhibuna an yi kazzaba Allah wa rasuluhu ko kuna so a rinka ƙaryata Allah da manzon sani wani abin idan ka zo kai sai ka ce ai Allah ne ya ce ai ko annabi zai mutum zai kai kai tsaye ce maka me ƙarya ne shi bai taɓa karanta kuma ba amma kuma ka faɗa ya ce ƙarya ne ba ruwansa saboda lafazin ƙarya ne lafazi ne mai sauƙin faɗa a bakinsa shi kaga ya karyata Allah da manzansa da jahilci kawai waye jawo kai ne ka jawo shi sa karantawar an wata na buƙatar hikima tsakani da Allah eh kada kawai ka zo ka rinka danno mutane abu lokaci guda ka rinka danno musu to ba za a fahimce ka ba ba aka ba a hankali a hankali sai a fahimta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu gumaka a cikin garin Makka a cikin garin Makka a cikin ɗakin Ka'aba kusan guda 360 ko wani abu kamar haka a cikin Ka'aba amma ba lokaci guda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce duk sai an kakkarya su ba a a lokacin babu hikima idan aka ce za a yi haka za a karkashe ɗan musulman da aka samu suka shiga addinin musulunci ba su da yawa a lokacin to sai aka ba hankali haka annabi zai zo bakin ka'aba ya yi sallah haka annabi zai zo bakin ka'aba ya zauna duk yana gumaka ne a ciki kishiyoyin kishiyoyi ne ga Allah har sai da lokaci yayi annabi ya hijira ya koma garin Madina har sai da aka yi fatu Makka shekara ta takwas bayan hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu cikakkiyar damar da babu wani abin da zai kamata ta tasgaro annabi da kansa ya shiga cikin ɗakin ka'aban da kwagirinsa ya rinka buge waɗannan gumaka ya rinka buge su ya rinka buge su duka gaba ɗaya aka fito da su aka ƙona ba shi kenan ba ai ba ƙara jin labarin ba har yanzu to addini haka yake buƙata akwai hikima komai akwai lokacin da ya kamata mutum ya haddade masa Allah ya sa mu dace amin yace rawal bukhari wa yajuzu ay yajma'a suratayn ya ya halatta ko mutun ya hade tsakanin surori guda biyu fi raka'atin a cikin raka'a guda daya rawal bukhari an anas radiyallahu anhu qala imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace kana rajulun min al-ansari ya ummuhum fi masjid quba wani mutum daga cikin mutanen madina ya kasance yana wa mutane limanci a masallacin kuba wannan masallaci mai albarka idan mahajjata suka je suna zuwa su jirce shi a sallar raka abi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan je sallar raka abi a wajen wa kana kullu maftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad shi wannan limami nasu ya kasance duk lokacin da ya bude surar da zai musu karatu da ita a cikin sallah kawai sai aji ya bude da qul huwallahu ahad abin da yake fara karantawa a cikin raka'arsa ta farko da ta biyu shine in in aka gairar maghdubi alaihim waladdallin amin kawai sai aji ya fara karanta qul huwallahu ahad hatta ya furuga minha sai ya gama karanta ta zuwa karshe thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha kawai kuma sai aji ya dauko wata surar tare da qul huwallahu sai ya goya wacce yake fara karantawa ita ce kulhu wallahu sannan sai biyo kulhu wallahu da wata sura kuma wacce ce masa daga cikin surori sai ya dauka kuma sai ya karanta wa kana yasna'u zalika fi kulli rak'atin ya kasance haka yake aikatawa a kowace raka'a daga cikin raka'o'insa fa kallamahu ashabuhu fa qalu sai mutanansa wanda yake walimanci suka yi masa magana suka ce masa innaka taf innaka taftatihu bi hadhihi sura kana buɗe sallaka da wannan sura ta qul huwallahu ahad thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra kuma duk da haka sai kaga bata ishe ka ba ita qul huwallahu kenan har sai ka karanta wata surar ta daban fa in ma taqra'u biha ko dai ka karanta ita qul huwallahu kadai kun ga ana limami wannan kenan ko ko dai karanta qul huwallahu ita kadai wa in ma an tada'a ko kuma ka batta sai liman ya ce wata ƙara'a bi ukura ka karanta wata daban kawai faƙala sai liman ya ce ma ana bi tariki ha ni kuma ba zan batta ba ba zan daina karanta ƙullun lawa ahad ba ba kuma zan daina karanta wata surar ba in ahbabtun idan kuna so an a ummakum na limance ku in zama jagoran ku bi zalika da hakan da nake yi fa'altu zan ci gaba wa in karihtum in ko ba kwa so kuna kin hakan taraktukum sai na ba muku limancin ku kawo wanda zai yi ba shikenan ba yawa wa kanu yarawna annahu min afdalihim su kuma sahabbai ba yan cuwa bane sahabbai ba sa abu na rashin gaskiya da rashin adalci da rashin cancanta an san wani bai cancanta ba a dauki abin da ba haƙƙinsa bane a bashi su kuma suna gani shi limamin da yake musu wannan min afdalihim shine fi falala duk cikin su babu wanda zai iya yin limanci kamar sa sau da ka ba su iya cire shi ba an fahimta yawa yawa to kun ji yan kwamiti masu adalci kenan ko yan kwamitin masallaci kenan masu adalci yawa ba irin yan kwamitin ba na yanzu na masallaci waya ce yan kwamiti su za su rinka dictating ilimin abin da zai ce liman wannan wa'azin da ka yayi zafi kaka ƙarin irinsa wallahi kuwa saboda wulakanci to in banda ma dai abu saboda Allah a ce a ce a masallaci ga limami kuma a ce wa akwai sai an kwamiti su suke jagorancin sa a masallaci da zaka ga limami ga kuma yana sallah amma ko akwai sai an kwamiti a gefe su suke tsara abuwa limami limam ma bai sani ba kwanan nan wani dan uwa zo yake ban labari yace mallam ai masallacin nan da nake limanci na ban musu kayan su wallahi nace me zafi haka yace mallam ai zuwa suke mitin ma suke zuwa su zauna sai su yan kwamiti shi bai ma sani ba liman bai sani ba ladan bai sani ba na'ibi bai sani ba su yan kwamiti masallaci nasu ne su suke sawa su ne ahalul halli wal aqdi su za su sa su za su cire saboda haka liman bai musu ba su kai liman to mun dakatar da kai akwai masallacin da ake ban labari kawai ladanin ya zo masallaci ya zo masallaci ko aka rubuta dogo takarda aka bashi ladani ba aka so an dakatar da shi sai an neme shi wallahi tallahi ladani ba wa an dakatar da shi sai an neme shi ne shi ne shi ma ya rubuta musu dogon takarda ya ce to dama masu suka sa shi ba kuma daga yanzu ya daina ya gama kiran sallah shi ke to irin wannan abubuwa na rashin na rashin tsari yana cutar da masallatan mu ko shakka babu ko shakka babu yana cutar da masallatan mu Allah ya sa mu dace to su sai suka ga shi ne mafi falalarsu wa karihu ayya ummahum ghayruhu suka ga ba daidai bane wanda ba shi ba ya limance su falamma atahum annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo musu daman naga muku annabi yana zuwa masallacin ziyara ko eh sallah raka abi to da yazo musu sai suka bashi labari akhbaruhu alkhabara sai suka bashi labarin wannan abin da ke faruwa tsakanin su da limamin su faqala sai annabi ya kirawo limamin yace ya fulan ya kai wani ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me ya hana ka ka aikata abinda su suka ne suka nemi kai abinda suka ce kai ko ka karanta qul huwallahu gaba daya a cikin sallolin ko kuma ka batta ka karanta wata surar daban me yasa ka yin haka sai limam ya ba annabi amsa ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wa annabi ya ce masa ma yahmiluka ala lizumi hadhihi sura kuma menene ma yasa ka kalajimci wannan sura ta qul huwallahu a kake ta karanta ta kullun kullun fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a fa qala sai yace da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi inni uhibbuha abin da yasa nake karanta rasulullah kawai ina son wannan sura ne fa qala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hubbuka iyyaha adkhalaka aljannata san da kake wannan surar shi ya shigar da kai aljanna yazo na sabi dan menene dan aljanna an bashi aljanna sallallahu alaihi wasallam tun a duniya annabi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa alƙawarin aljanna da umarnin Allah subhanahu wataala yawa dan duk abin da kaji annabi ya faɗa na cewa wannan aljanna ne da umarnin waye umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi baya bugan kirji haka kawai ce ya ba wani aljanna haka ne sai da umarnin Allah subhanahu wataala wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi mu'allaqan fi kitab al-adhan babu al-jam'i bayna as-suratayn fi rak'ati to sai mu dakata ana insha Allah ta'ala saboda sauran jiya kuma ba za mu iya kaiwa ƙarshe ba sai mu tashi warawa aidan an ibn mas'udin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kotun tabin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta